من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعلم عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna hudu ga wata na bakwai watan rajab hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka mai suna umar bin khattab a ci gaba da darasin littafin al-tajirir sarihul hadithul jami'in sahih na babban malami a sheikh ahmad ibn abdullatif az-zabidi wanda ya tsare shi daga as-sahihul jami har yanzu muna a kitabul hajji karatun mu zai ci gaba da ga hadisi na 821 yana karkashin babul wuqufi bi arafa babu kufi babu wuqufi wuqufi bi arafa baban da zai mara bayani akan hukuncin tsayuwa a arafa wanda ɗaya ne daga cikin rukunan hajji mazala su sa ma ya kira alhaji arafa wanda tsayuwa arafa wanda ake yin shi a ranar tara ga wata na zulhijja yini ne wanda albarkashi da kuma fadlashi ya game duk duniya sai dai inda ake tsayuwa guri ɗaya ne amma yinin da ake tsayuwar to albarkashi ya game duk duniya shi ya sama aka sunanta yin azumi ga waɗanda suke ba masu hajji ba kuma su ma da kansu albarkacin wannan yini wanda ya azumin alafsa sai ba da labarin ana kan karema mutum zulmi shekarar da ta wuce da zawa sannan yini ne wanda yin addu'a a shi ita ce fiyayyen addu'a kamar yadda mazalar sassanar ya ce khairu yomi yomi arafa fiyayyen yini na arafa khairu makuntu ana khairu da addu'a yomi arafa fiyayyar addu'a addu'a ta ranar arafa balle a ce arafan ta dace ma juma'a sannan nafsa sai ce khairu ma kuntu ana wa nabina min ba'di la ilaha illa wa nabina min qabli la ilaha illa allah wa da la sharika la lahu mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir an jubair ibn mut'im radiyallahu anhu qala adalantu ba'iran li fa dhahabtu atlubuhu yawm arafah فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بأرض فقلت هذا والله من الهمس فما شأنه هاهنا daga jubair bin mu'in bin adi bin nawfal radiyallahu ta'ala anhu qala yace adallatu ba'iran li na salwantar da wani raƙumi na ma'ana na zama musabbabin fatan shi raƙumin ya fata fa dhahabtu aqlubu bayan batar raƙumin sai na zama to a ƙulubu na je ina neman shi yomu arafa a ranar arafa wannan yana ba da labarin tun zamanin jahiliya kafin turo manzana sassana sai na je arafa ina neman shi farayatu da biya sassan waƙifan bi arafa sai na gama zana sassan yana tsaye a arafa fakulta ya ce ha za wallahi min alhumus wallahi kaga wannan ɗan taliki yana daga cikin alhumus fama sha'anuhu hauna me ya faru kuma shi da yana daga cikin asalin ƙureshawa kuma yake ya zo ke aikata aiki irin na gama gari so da alhamsu su ne ƙureshawa da wanda suke diddiyan ƙureshu da ma irin waɗanda su ƙuraishawa suka ga dama suka sa daga hulafa'unansu kamar irin su ƙabila ta huza'a suwa me su ya sarki kiran kansu da alhumsu su ne kenan tatattun iyanar ismail masu jajircewa akan ibada wannan yasa suka ce to tunda su su ne asalin mutanen makka ya kamata su bambantu da sauran gama gari waɗanda suke afaƙi masu zauwa daga sasanni sau da haka dukkanin wata ibada ko da ko annabi ibrahim a.s. ya yi targa ai abubuwa na hajji to inda sai an huta daga harami ne to su ba za su yi wannan ba sai dai wanda suka zo daga wajen harami su suka ce saboda cutar da su ne asalin 'yan gurin ya kamata a ga sun yi muhimmantarwa da nuna kishi akan harami don kasu je su dinga aikata wasu sha'a'ir gin wanda suke wajen harami kuma a ga kamar kenan sun yi sako-sako da al'amarin bai shahi harami to wannan ya sa gaba daya sai suka watsar da irin wannan ya suka ce to da su asalin ƙurishawa da ma waɗanda suke ɗiyansu kai da ma hula fa'unansu wanda suke da haɗin gwiwa da su na daga sauran ƙabilu to duka kenan su ba za su aikata ba dukkanin wata ibadar da take ta aiki hajji inda sai an huta daga harami tare da sun yarda cewa iya daga cikin karantawa annabi ibrahim a.s. sai dai suka ce yan waje su ne za su kuma suka kawo ma abubuwa da yawa irin abubuwa na ananiya na zamani jahiliya suka sa kamar cewa in ka zo daga waje in dai kai ba baka daga humus to dole ba ba zancen ka zo da abincinka daga can dole ne dai ka saya wajen wanda yake wurin shawa sannan kuma tuwahin kama da ka zo da su daga garin ku tuwahin sabo ne kinan sai dai ka kwabe su imma wani ya sai dama ko kuma ya ara ma ko kuma ba haka nan bai dai ka yi dawafin ka tsirara amma sutura ka da ka zo da ita daga can to sutura ce ta sabo duk suka kawo iri-irin waɗannan abubuwa na mujtama na jahiliya to amma manzannin Allah kamar yadda muka sani Allah subhanahu wata'ala yana tsare su ya kare su tun ma kafin Allah ya turo su a matsayin manzanni manzana sanasan duk abubuwan da ya faru na zamanin jahiliya wanda ba su ɗauke shi a bakin komi ba to za ka ga Allah ya tsare ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma haka Allah yake tarbiyyar manzanni tun daga aiwarsu har tashinsu ba samun a ce da kasa ne kama kaga in malami ne za iya cewa da kasa wani la'alla wasu abuwa na kurciya sun ya shi sai daga baya kuma ya zamanto ya gyara to manzanni su allah na kare su daga wannan shi yasa ya ce fa za tu aqlubu sai na je ina neman raqumin yawm arafa ran tara ga wata fara'atu nabi sallallahu alaihi wasallam bi arafa sai na ga manzararsa sai na tsaye araba kaga wani ya nuna kafin turo manzararsa sa annabi manzo ya yi hajji amma ba a yi ba iya tubari da waccan hajji shi ya sa sai ake iya tubari da hajjin musulunci amma kafin lokacin tun da laraba suna yi akwai wanda suke kan bakaya na addini na annabi ibrahim alaihi salam kuma kaga annabi salam an ce ya tahannafu ya ka at-tahannafu fa qultu yana ce hada wallahi wannan na rantsi da Allah wanda ya nuna maka tun zamanin jari sun san da kwai Allah mamallakin kowa da komi gaba ki da shi yasa ya ce aza wallahi wannan na rantsi da Allah min al-humus ai yana daga cikin humus fa ma sha'anu hauna me ya faru kuma gashi a nan gurin yana tsayo araba alhali kuma asali humus ba su yi wannan wannan ya nuna shar'anta tsayuwa arafa wani abu ne wanda yake tun da daddima a addinin annabi ibrahim alaihissalam ma da akwai alwufu bi arafa shi yasa manzara sassan da yazo kuma sai bi tafarkin annabi ibrahim alaihissalam kuma annabi sallallahu yana ce alhajju arafa tsayuwar arafa tana harawa kauli rajili daga inda rana ta yi zawali daga inda rana ta yi zawali har zuwa kafin hudawa alfijir sai dai ka sami yanki na yini ka sami yanki na dare shi ne abin da yi malamai sun tattauna da za a ce mutum bai zo shi ba arafa sai bayan haɗawar rana to yaya hajjin shi take aka ci hajjin shi tayo suka ce zai ba da fida ya samu tsayuwa a wannan lokacin bayan waɗawar rana kafin hudawar alfijir kamar yadda mazalar sassalam ya gaya ma waɗanda suka zo a makare wanda ya zo ciyar sunanla na taho da guri kaza na gajiyar da taguwata babu wani kwazazzabe da wani guri face sai da nabi shi ina da haji ka gani annabi sallallahu ya ce to in dai ka samu wani yanki na dare a raba sannan kuma kai sallah tare da mu a musdalifa to kenan ka dace kaga kenan inda mutum ya samu wannan ya samu saboda zuwa mina sallolin wannan amina sunna ne in mutum ya wanda yayi amma inda za a samu mutum ya zo a makare bai samu ba ta yi amina yi wannan salloli ko samu wani ba'adu duka wannan ba ya shafan kenan hajjin shi sai dai na daga sunna ta mazuwa na sarsalam mutum ya zamanto ya yi wancan babu sayar izarafa min arafa baban da zai mana bayani a sayar tahiya izarafa min arafa lokacin da mutum zai tafi daga arafa zuwa musdalifa yaya ake bukatar tahiya an usama ta bada zai da radiyallahu anhu annahu su'ila sayar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada hina dafa qala kana yasiru al-ana fa idza wajada fajwa nassa daga usama bin zaid Allah kare da gare shi annahu su'ila an tambayi usama an sirar rasulullah sarsar a dangane da tahiyar manzara sarfi hajjatul wada a hajjin bankwana wannan ya nuna yadda sahabbai suke bin faɗi allah subhanahu wa ta'ala fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun kaga usama bin zaid yana daga wanda annabi sallallahu alaihi dauko shi daga arafa zuwa muzdalifa daga muzdalifa zuwa mina ya dauko fadl bin abbas kaga kenan tun da shi usama yana daga wanda anabsa sai dauko shi bayan abin hawa kenan yana da masaniya yaya akai wani ya nuna duk lokacin da zaka yi tambaya lalle fasalu ala zikr in kuntum la ta'lamun sabanin waɗanda suke ga kamar duk musulmi duk musulmi kau kana iya tambaye shi kaza ko kuma a ce sai wani sai wani zaka ga mafi yawa almaniyun da wanda suke malahida suna kokarin su kawo suka ga addinin musulunci sai su nuna kamar musulmi suna da wani nau'i na ananiya nuna wai mawaƙa da wasu masu aikata wasu abubuwa sai a nuna wai kamar ba su da ba su da tadakuli a lamari na addini to kaga ban ce ba a duniyance mutumin da ba likitan ido ba za ka ba shi idan kai taba maka kaga babu yadda za idan kai na ka zo kawai ka samu likitan dabbobi ka ce ma operation ido kaga ba ko kuma ka zo wani wanda shi bai da alaka da wannan ka ce ma operation ɗin ido kaga ba yadda za a kai ashe in har mun yarda a duniya kowa ma da gwargwada abin da yake da ƙwarewa da sani har ma in ma ba likitan da yake da takhassus bane ba za ka ninka taka tsantsa to kuma ina ga addinin da za a san Allah a san yadda za a bauta ma Allah wanda yake sama da lahiya kuma a ce kowane mutum ma iya da damar ya zamanto mai wakiltar addinin ba cewa ba aka yi mutane dare ne amma ta da su sahabbai kaga junansu ya sha bamban kan wani in ka ɗauki littafin ibn qayyim alamul mu'in kaga duk ya bayyana wannan arabbil alamina wanda ba kowa bane yake da damar yin tauqi'i ya sa hannu a zancen Allah sai waɗansu mutanen da suke khawas shi yasa ya dinga zanawa ga shi kaza kaza tun daga sahabbai a sahabbai ma ba kowanne bane wanda yake cancanta fatawa duk lokacin da kuma kaga an mai da fatawa za a makowa to kasancewa idza usira al-amru ila ghairi halihi fantazir as-sa'a idza dhiyat al-amana fantazir as-sa'a a duk lokacin da ta gane min qaliman ittakhadha an-nasu usan juhana fasuilu fa abtu bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu duk lokacin da kaga inna ma la yaqbidu al-ilman tazan yantazu min sudur al-ulama to fa al-amri kuma ya baci shine zaka iya samun kowa ma yana fatawa fatawar da imam malik zai iya turje mata sai ka ga mawaki ne za a tambaya ko dan fina-finai ko wani wanda ya fice a hanya ma da take kishiyar ta addini ce kuma sai ka gawa shi ne za a tambaya ba da fatawa akan wani abin da yake da alaka da addini saboda ba a addinin ana ga ba a yi shiga ta da kuma ababen da suke ko a duniya ce za a yi tambaya sai ka ji an ce ma wani profesa wanda yake da takhassusi akan kaza haliyar dan adam yin kaza shi za a tambaya alhalin kuma akwai wanda su ba su yi takhassusun ba ma a bangaren a tsari wanda yake na karata bina amma sai ka gama za su iya fin shi ma waɗin ra'ayi na daidai amma me yasa aka koma saboda fasalwa da zikirin kuntum la ta'lamun shi yasa suka tambaya an sayar fi ajatul wada ina dafa a lokacin da nan sassa dafa ya kai me yasa nan aka yi amfani da kalma ta dafa saboda yadda suke in gizarwa za ka wani na tura wani wani na tura wani shi yasa ya kai amfani da dafa kenan tsawon waƙin saboda yadda ake ta mutafa da juna kaga su da za a fito da guri za ka goni na ƙoƙarin tunkuɗa wani to shi yasa ya kace hina dafa ala ya ce kana ya sirul ala ya kasance sirul ala yana tahiya baina baina al'ana ita ce tahiya wadda za a ɗan zaburar da wuya wanda yake na taguwa fai za waje da fajuwa in ya samu wani sarari na sa sai kuma ya saka mata rakama saboda ai kaga akwai turmutsutsun mutane to dole sai dinka lallaba tahiya amma da an zo wani gurin sarari kuma ya daga kafa sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ya nuna duk lokacin da ya zamanto aikin ibada da akwai wani nau'i na turmutsutsi da ya kamata mutum ya tsaya kula da yawa zaka ga irin hakan yakan faruwa ko za a fito daga makabarta ko wani guri ko daga masallaci ma wani lokaci sai kaga kawai ana kama ma wani yana taka ƙaho wani wani yana hawa ya kutsa can wurin wani yana hawa sai kaga ana ta abubuwan da karshe kuma har kaga an je an tattake wani mai rauni ko wani wanda yake da rashin lahiya kaga nawa za ka ga aje binniya makabarta an samu taro a tattaka ƙahon wasu ko kuma a gama gosulo wani daga nan shi ma an mushe sanadiyya to kaga duka wannan rashin bin abubuwa ne a bisa tsanaki babu babu amran nabi sallallahu alaihi wasallam bis sakina inda al-ifada wa isharati ilayhim bis sauti baban da zai mana bayanin umarnin da manzala sai bis sakina da nutsuwa inda al-ifada lokacin kwararwa daga arfa fa za fattum min arafat wa isharati ilayhim da kuma inda manzararsa sai yake musu nuni da sauti da bulala ta yadda yake nuna musu kenan su bi sannu su ta yi a kan nutsuwa a nemin abbas radiyallahu anhu annahu dafa ma annabi sassan yau arafa fa sami annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu zajran shadidan wa darban lil ibli fa ashara bi sawtihi ilayhi wa qala ayyuha an-nasu alaykum bis-sakinah fa innal birra laysa bil qida'i daga ibnu abbas yace annahu dafa ma nabi sassa ibnu abbas ya taho tare da manzara sassa yau arafa ranar arafa sun baro arafa zuwa muzdalifa fa sami annabi sassara wara abu zajara shadidan annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan shi sai ya ji wanda alhaji yakan barin arafa zuwa mina lokacin da rana ta zamanto ta fada sau yakan barin kenan arafa zuwa musdalifa ta yadda zai je shi samu sallar magariba a musdalifa sau da haka a lokacin da suka barin fasami a nabi sassara wara a wuzajiran shari'a a nan sassa bayan shi sai ji tsawatawa wadda take matsananci a zarban lil'ibiri da kuma dukan raƙumi ba shara bi sautihi ilayhim sai ma sahabbai nuni da kirwan da yake hannun shi na kora dabba wa qala yace ayyuhan nasu ya ku al'umma alaykum bis sakina ina umarta ku kula zamci alaykum bis sakina kula zamci nutsuwa alaykum bis sakina kula zamci nutsuwa fa innal birra domin ku san da'a ga Allah laysa bil idai bai zaman toba ta hanyar hargowa al ida shine kenan gaugawa da sauri cikin al'amari shi ne Allah subhanahu wata'ala yake ba da labarin hali wanda yake na munafukai Allah subhanahu wata'ala ce walau kharaju fikum ma zalukum illa khabalan wa la'awdahu khilalakum yabghulukum alfitnata wa fikum sama'una lahum ka gani wa la'awdahu khilalakum da sun dinga kai ka sun dinga sauri cikin yabghulukum alfitna kenan al'ida shine kenan hargowa da kuma sauƙi kenan a nan gurin wannan hadisi na ibn abbas ya faɗi halin manzana sassalam a lokacin da yake tahiya ta bautar allah subhanahu wata'ala abinda ake bukata ga musulmi duk lokacin da zaka je ibada tun Allah to ana bukatar nutsuwa saboda hali ne na mu'minin alladina amanu tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub kaga zukata sukan samu nutsuwa da wannan shi yasa manzara sai sai ce idza ataytumus salata fa alaykum bis sakina duk lokacin da za ku je sallah ku lazumci nutsuwa fa alaykum bis sakina ku lazumci nutsuwa to ana bukatar guraren ibada ya zamanto ana tahiya a bisa tsanaki a bisa nutsuwa kar mutum ya zamanto ya yi gauga haka duk inda aka ce ma ko da gurare ne na wa'azi ka gani ko da gurare ne na wa'azi sabanin tatsi ne da suke fahimta fafiru ilallah sai su fahimci cewa duk inda za a je gurin ibada kenan ana sa a je tare da wannan ka gani kenan ana son nutsuwa a masallaci zuwa gurin sallah shi yasa manzon sa sai ji wani ya shigo da gudu da gudu ya ruku a baya sai ma ke ce zalika la yarsana wala ta'ud ka gana bukatar ka je ka da nutsuwa kenan nan ma haka mazo san san fashara bi sautihi ilayhi sai nuni da bulala shi zuwa gare su yawanci mutanen ƙauyuka su ne zaka ga na laraba da suke zuwa su ne zaka ga mafi yawa suna irin wannan harguwa din wancan lokaci nan da nan mutum zai dau wani ya dau sirri ya jewa wani ya dauki kaza wani ya rike kaya jijiji ana sauri ayi a kada kuma haka har yanzu ma zaka ga akwai masu wannan su ɗau guziri a yi gauga a dinga kama-kaman mota wajen a yi sauri a tsaicen muzalifa wani ma sai kaga ya bar arafa ɗin zinkan rana ta fara to kaga duka irin wannan saurin al'ummanmu suna da irin waɗannan ababe ɗin sai kaga ana gaggautawa cikin al'amari wanda kuma da ƙarshe gaugawa ba ta aiwaɗa mai ido wani lokaci ma sai kaga mutum ya yi asara na ibadashi saboda haka ana buƙatar kenan bautar Allah subhanahu wata'ala ta zamanto a cikin nutsuwa da kuma tsanaki ba tare da kenan gaggautawa ba shi yasa nan sai ce ayyuhan nas alaikum bis sakina fa innal birra laysa bil idha kaga cewa fa innal birra ko dai bangaren haji ko kuma dukkanin ma ibada gabaki daya tana buƙatar tsanaki kaga ba ka zo ba ka dinga sallah da sauri to saurin me kake babu man wannan kuma yana nuna mana cewa lalle ibada ta hajji ga wanda Allah subhanahu wataala ya sanya yana da ilimi na addini to maimakon shagaltuwa da wasu zikirarruka ko kuma shagaltuwa da talbiya lalle inda kai wani nayi an munkar da zaka yi da kuma wani abin da to kai kai wannan abin saboda amfani ne wanda yake mai gamewa sabanin wanda zai takaitu kawai a kanka maimakon ka shagaltu kai da zikirinka to ya ka dinga yin wanda amfani zai zama to ya game kar wasu su je su yi asarar ibadarsu kawai su su je su yi asarar ibadarsu babu man qaddama da'fata ahlihi bilailin fa yaqifuna bil muzdalifa wa yad'una wa yuqaddimu idha ghaba idha ghaba al qamar babu man qaddama da'fata ahli wannan babu zai mana bayani akan sha'anin man kaddama wanda zai gabatar da ta'afat ahlihi raunana daga iyalai shi kaman mata gaba ɗaya raunana ne kaman ƙananan yara kaman tsofaffi ko da ko maza ne bilailin da dare wa yaqifuna bil muzdalifa su je su tsaya a muzdalifa wa yad'una su yi addu'a wa yuqaddimu idza ghaba al-qamar shi kuma yazo idza ghaba al-qamar lokacin da wata ya zamanto ya fada kenan mutum zai iya wanda suke da rauni kama a ce tsofaffi kamar mata kamar yara su tun da dare sai su bar muzdalifa su tahi zuwa kenan mina sai su tahi zuwa mina tun da dare amma waɗanda suke shi shi kuma tsaye sai sallah wadda take ta asuba saboda haka su waɗance ana iya gabatar da su saboda gudun rauninsu da kuma cutuwa da za su fuskanta wannan ya nuna kenan halaccin wannan duk lokacin da aka samu darar a cikin shari'a ko ake gada kawai mashakka to addinin musulunci ya samar da sauki in kaga tsanani mu ne muka samar ma ja'ala lakum fi dini min haraj duk abin da ke da kwan tsanani to zaka kuma sauki ya shiga cikin shi wannan shine ka'ida wadda take ta addinin musulunci wa min qawaid shari'ati tasiru fi kulli amrin nabahu ta'siru yana da ka'ida ta shari'a sauƙaƙawa shin duk allon amarin da ya zamanto an samu tsanantawa shi yasa addinin musulunci kaga ba ɗaya bane da addinin annabi Musa annabi Isa alaihi salam dangane da sauki shi yasa manzo Allah sallallahu Allah subhanahu wataala faɗi siffar shi alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim kaga yana sauke musu dukkanin wani tsanani da kuma kokumi wanda da yake kansu na shari'a mai wahala wadda take ta at-taura manzo Allah sai yana cewa istu bihanifiyata sabaha an turo ni da tsayayyen addini wanda ya bauɗe ma dukkanin wani abu wanda yake na shirka sannan addini wanda yake mai sauƙi mai sassabci wannan shine siffar addinin musulunci babu tsananta ma kai shi yasa addinin bai raba ka zauna ba kai ba arme amma kaga kiristoci har na yau zaka ga wasu zauna babu aure babu abin nan shi yasa ma barna da musifa duka yayi na sociyarsu addinin musulunci bai raba ka haramta ma kanka abin da Allah ya halitta ma sai aka duba a shekara gurgurdan azumi da zaka yi gashi har ma wasu suka nemi ma su dora ma kansu abu mai wahala addinin bai raba wasu suka nemi dore da aka ce a'a wasu suka nemi azumi da koshi aka ce a'a saboda komai mai sauki ne saboda haka karka tsananta ma kanka kai abinda ma Allah ba ka rangwami Allah ya fi son ka aikata ubangiji subhanahu wataala inna allaha yuhibbu an tuta rukhasahu Allah yana kaunar aje masu rangwame da sassauci da yake to balantana kuma ka kallafa ma kanka ubangiji shi ya halicce mu shi ya san karfin jikinmu da abin da zamu iya shi yasa wata ɗaya ne a wata goma sha biyu kaga aka farlanta mana wannan watan ɗaya in a shi ma ka takaita ka yi shi yadda ya kamata babu wanda zai tambaye ka tsawon shekara ce baka yi kowane azumi ba hera ramadan kawai kai shine dama aka farlanta ma in ku kana da ƙarfi kana da dama to kuma aka sa ma irin su arafa kaga zanubin shekara ne tasu'a da ashura azumtar ranaku masu yawa al-muharram kaga an shar'anta ma azumtar kwanuka masu yawa sha'aban kaga an sunnanta maka wani sittu shawwal kaga an sunnanta ma wani litinin alhamishi an sunanta maka wannan ka gani sannan kuma an sunanta maka kawai za ka iya an shar'anta ma an halitta ma kawai kai ne kake bukata ka yi bautar Allah kurum ka yi azumi ka ɗauki wata rana ɗaya kurum ka gobe zan tashi da azumi matuƙar dai ba juma'a ba ce kaɗai ko subdu kaɗai kana da damar ka sannan kana da damar ka yi azumi na annabi dauda shine ma afdalus siyam wanda yake na nafila yau ba kai ba gobe yau ba kai ba gobe amma duk wanda ba nan ba in ka dauki wanda ko dai babu tabbas ciki wanda yazo a hadisin da tabbata ba shi kuma hadisin da bai tabbata ba zato ne yake nuna wataƙila inna dhanna kuma la yughni min al-haqqi shay'a kaga zato baya amfanarwa akan abu na gaskiya baka je ma ba Allah subhanahu wataala da shakka da zato wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza kaga ba za ka je ba da wannan to kaga irin wannan ɗaya daga cikin ashurur da muke cikin rajab yadda za ka ga wasu malaman suna ta ƙoƙarin zaburar da al'umma kuma al'umma tana da sa alkhairi kuma tsare da su sai a ta zaburar da su da wasu falaloli da wasu romo da wasu garaɓasa duk sai a gashiyar da su kuma inda suna ya zo sai ka gaba za su iya wasu ma ba su iya na farla to kaga wannan kuskure ne a wannan janibi tun da duk akwai na nafilfili kuma sannan zai zama akwai tsananta saboda abinda Allah ne bai shar'anta ba kai ko kake neman ka dora mutane akai kaga zaka gajiyar da su alhali kuma cikin dan adam ubangiji mahalicin mu shi ya san abinda zamu iya abinda kaga ya shar'anta mana wanda zamu iya ne duk abinda kaga Allah bai shar'anta mana ba shi to lalle bare shi shine alkhairi ana asma bint abi bakar radiyallahu ta'ala anha radiyallahu ta'ala anhuma أنها نزل ليلة جمع عند المزدلفة daga asma diyar sayyidina abubakar Allah kare da gare ta anna nazara lailata jam'in a daren muzdalifa ta tsaya inda muzdalifa wajen muzdalifa ana cewa ana cewa muzdalifa jam'in saboda suka ce saboda shine gurin da annabi adam da hawa suka haɗu ana cewa muzdalifa saboda izdilaf matsawa da kai kusa da shi wasu kuma suka ce muzdalifa saboda yazdalifuna ila rabbihim bayan su ya taƙarrabu na suna kusantar ubangijinsu subhanahu wata'ala shi ya za ka ce musdalifa faƙamat tusalli sai ta tsaya tana sallah fasallat sa'a sai ta yi sallah wani sa'a na dare wannan ya nuna kenan da aka ce almabit bi muzdalifa ba wai ana nihin dole barci ba ne za ka yi kenan da aka ce aka amfani da baituta ba wanda kawai ka zo barci ba kawai shi yasa ka gana sai ta yi tana sallah kuma kala ya ta ce ya bunayya hal gabal qamar wata ko ya fake قال لا فصلى ساعة ثم قالت تتي يا بني هل غاب القمر قال نعم قالت تتي فارتهلوا تتي شجنته فارتهلوا كلبت أتهي فارتهلنا مكتهي ومضينا حتى رمت الجمرة مكتهي حتى يجيبها ثم رجعت فصلت الصبح سيقوم تدعو تصلى الصبح في منزلها أما سوكنت أمنا قال فقلت لها سنتي متى يا هنتا ya ce wannan ma'aihiyata ma'ana ya haɗi ma a rana illa ƙarfar sallah ba mu ganin mu face mun yi ghallasina face ghallasina mun yi jijjihi ma'ana mun yi sauri ƙala ta ce ya bunayya inna rasulallah sassa adina lizu'uni manzala sassan shi ne adina ya yi izini lizu'uni ga mata ma'ana da tahiya ga mata aka ce a jam'i ne na za'inatu az-za'inatu ita ce mace a cikin darbuka cikin wannan ɗan ɗaki da ake saman rakumi to a ce mata sa'ina a zuɓur kenan mata saboda yawanci akan sawa mata ciki in za a yi tahiya saboda ba da tsaro da kariya da kuma tsarewa kaga suna ciki kenan guri ne wanda yake akwai tsaro a gare su daga dukkanin wani aikin zalama da kuma kare su saboda rauni wanda yake nasu ta ce to an yi izini ga mata kaga wannan tsarin karantawa mazanarsa sau da babu wani takura ma juna amma ka leka irin yadda mutane ake cewa sai an ingizu gaba daya shekarun baya irin yadda aka samu mace-mace a take wancan kuma duk abin da yake jayowa lazumta cewa gabaki daya sai an tafi bai daya kenan maslaha kuma za ta iya sawa a tura raunana ko a rarraba tsari kai ko ma a tura wasu in ka ɗauki misali shekarar da annabsa na sai mutum dubu da da da ashirin wani abu amma yanzu adadin mutum miliyan nawa ke zance mutum miliyan nawa ka gani to ka ga dole ne akwai bukatar ya zama to shi yasa kuma wasu abubuwan sai mutane su dinga ga a yahudanci an kaka za a zama ne ake a kalli saboda maslaha kai yanzu adadin wannan miliyan mutane in za a bari ta ci barkatai kara zubi wani yanzu in zama aka yi a guri za a tashi ba ya dauke ba tabarma wani ana tsaye a yaga wani kusa a saman kwalta kusa wannan ya kauce maka ko ba ya ɗauke ta bai ce ka aje wani ya zo ya taka da mota shi ya zaute ya shiga dawa aje a samu adadi su mutu barin ɗauki kawai tun da shi ya huce wannan gaba zai yanzu mutu ya zo ga yaro in ya kauce mara ba zai lissafi ba tana yiwa bayana da kuwa zai iya zauwa ya make shi ka gami ya kamata yanzu shi sai ya tsaya ya kautar da wanda yara to kaga misali mutane yawanci ba kowa bane yake kula da abu na al'umma duk gaba daya to wanda yake sa dole ake tsayuwa akan samar da hanyoyi wanda suke mahuta sai a tara waɗanda suke ƙwararrun injiniyoyi wanda za su faɗi hanyoyin da za a bi don saboda a samu mahuta ana gama wannan hajjin to kawai kuma kwamiti sai ya zo sai ya zamana menene aka gani na gyara menene aka ana gama yanzu kuma an shiga shirye-shirye na gaba Allah ya za a yi sai a zauna kuma kwamiti sai a shirya kuma dama ga ministar nan gurin da abubuwan da ake bukata ga rijiyoyi nan na mai anwari ka gani khadimul haramai ne kawai za a gyara da abin da ake bukata ga shi na ayi don saboda alhazai ne su samu sassamci da sauki to wanda bai gane ba sai ga mutum ai an kirkiro yahudanci yanzu ka ga madazancen sun ba ta hajar al'asod kai zo mutum miliyan nawa a ce maka kowa ya zo shi kuma hajjar al'aswar in nan gashi a ce maka a bari a haka a kashi ma yau kagoni abin la'azi ta yi ce ai an canza an hana kaza an hana wane ne shi ko dole ne ko kai ne ma dole haka ne dai za ka yi saboda adadin ya huce iyaka ga gani al'umma kowa so ke shi saboda zunubi ya manewa kowa ne ma yake al'amarin ana cikin rubu sai ka gara ka buga ka buga yaka ce kai gwada da yanzu yin kaza saboda yadda al'umma alkhairi yake yawaituwa kuma kullun karuwa ne ake yi wanda yake nuna ma alheri cikin al'umma tunda akwai wanda zaka suna yi aso alheri cikin al'umma yanzu su dinga riya gabaki daya wani sai ce ai kaza kaza ai an shiga kaza ai an yi kaza ai al'umma duk ta hallaka a'a ya za ka ce al'umma ta hallaka manzalar sassai ce man ƙala halakan nasu dukkanin wanda zai ce halakan nasu al'umma sun hallaka mutane sun hallaka annabi sassai ce to fa huwa halakahu fa huwa halakahu shine mafi zaman tawa hallakakken su ko kuma fa huwa halakahu shine ya hallakar da su ne a wajen shi ne suke hallakaku amma wajen Allah ba hallakaku bane kaga dandazon da ake kuma duk inda kaga ana zuwa hajjin nan duk wanda ka gaje kuɗi ne za a cire mai yawa a tsaye da shi kuma ka san dai ɗan adamin da yake da son kuɗi kuma ya san ba kasuwanci ba zuba ba ce zai a duniya ce ɗauka in ya zuba ya zuba ne don saboda neman aljanna lahira ce zuba mu kuma inda za a ce miliyan goma ba za ka gabace da an hasu karuwa ma za a yi nan ma mutane za su ce bari mu je mu mora istamta ubi hadal bait bari mu je to mu haushi rabon muka ashe ma gaba ɗaya ma gaba a yi kaza kaza to kaga wannan duk yana nuna maka akwai alheri cikin al'umma Allah tabbata mana da alkhairi sai mu gode ma Allah subhanahu wataala sannan mu gode ma masu tsayuwa kan wancan hidimomi din kar mu zama daga masu butulci wanda za su rumtsa ido daga alheri dubu su kalli sharri daya a rihe ido daga alheri dubu a kalli shari da mafi yawa kuma yau za ka ga an yi yawa ce al'umma inda za a ce ma mutum yana da alkhairi guda dubu sai ka ga yawanci duka wani alkhairai ba a kallonsu sai a dinga neman sharrin da mahi allah rubo shi wani sharrin ma ba ma sharrin bane sai a lalubo shi sai a kulla sharrin ya to kaga haka ake ta fama da mamlaka amma mu da su sai dai godiya wanda ya ishe ka ne hatta da masahib da wasu abubuwa da duk ake bubbuga ababe na rarraba ma al'umma duk dan yada addinin musulunci nan ne banda adadin du'ata da za a dauka ana biyan su makudan kudade su je su dinga karantar da al'umma duk duniya su wannan kawai dauke su ne su je su dinga karantar da addinin da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba yahudanci ba ba kiristanci ba ba kuma kaza ba za su je kawai wannan ne za su koya yanzu duka wannan ba alheri bane dan Allah to kaga akwai alherin da ya kai wannan abin kuma daga ajihun daula ne da ake dauka ababe da ci ne duk za a dauko ayi abin nan kaga ai abin sai godiyar Allah subhanahu wataala ana Aisha radiyallahu anha qalat nazanna al-muzdalifa tace mun sauka muzdalifa fastazanat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai ta nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fastazanat an-nabiy sallallahu alaihi saudatu sauda sai ta nemi izinin maki an tarifa qabla hatama haƙabatin nas akan cewa an tarifa za ta iya tahiya ta musdalifa ƙabla haƙabatin nasi kafin gosulo da kuma cunkoso na mutane haƙama shi ne zama sau da aika ga gosulo yana jayawa tutturewa da kuma karerayawa wakanar tun ra'a baƙi'a sau da mata ce da take da jinkiri take da girman jiki fa'adina laha fadafa'at qabla haqamatin nas sai ta dai kafin cikowa da gunsulan mutane wa qabla hatta subhana nahnu sai muka tsaya har sai da muka waye gare thumma rafana bi dafa'ihi sai muka tahi kuma tare da tahiyar manzo Allah sallallahu fala an akuna istazantu rasulullahi sallallahu aisha ta ce da a ce ni ma na tsaya na nemi izinin manzo Allah sallallahu kamar sa'adar saudat kamar yanda saudata ta nemi izinin ta tahi tun da dare abu ilayya mimma faruhin bihi shine zai fi kaunatuwa gare ni saboda duk wani abin da za a yi farin ciki da shi saboda na ji jiki na jigata ni da kaina lalle da ma na ce ni ma aban izini da wannan da wasu malaman suka ce nan gurin da'afatin nas duk mata sun shiga ciki ta ga yadda namiji zai gwagwarmaya ina mace za ta iya kwama turayya a taida sauri a taida abin nan to kaga yawanci shi yasa mata da yara su sai a kaddamar da su kenan su yanzu da tsofaffi da su ke na majiya ƙarfi su kuma sai su tsaya wannan ya nuna ƙaddamar da waɗannan babu mata yi tsallil fajar bi jam'i wannan babu zai bayyana mana wani lokaci ne mutum zai sallaci a subahi a musdalifa ana abdullahi ma'ana wani lokaci ne zai salla a subashin farkon lokacinta ko kuma a mutum zai jinkirta ne wanne ne wanda yake afdal a musdalifa عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قدم جمعا فصلى الصلاتين دقى عبد الله بن عمر أن قال الراغريش أنه قدم جمعا يازو مزدلفة فصلى الصلاتين سيصلى من كل صلاة وهدها kowace sallah ita kadai bi adhanin wa iqama da kiran sallah da kuma iqama wal asha bainahuma sannan kuma wal asha'u bainahuma sai kuma ci abinci a tsakankanin su summa sallal fajra sai kuma sal asha ne ko summa sallal fajra hina tsala al fajr sai kuma ya sallaci asubahi hina tsala al fajr kenan an samu tazara a tsakankanin su qa'ilun yaqul yace sai wani mai fadi yace tsala al fajr wani yana cewa tsala al fajr wani a ciki ya ce tsala alfajir alfajir ya hudu wa ƙari ya ƙulu wani kuma ya ce lamai tsala alfajir a alfajir ne bai bayyana ba sauna ta ba ba shin yadda alamsa sai sallaci asuba wai alfajir ya hudu ko kuma dai alfajir ma bai hudu bai sallace ta saboda yadda alamsa salam ya yi ta a farkon lokacin ta sun makale ce inna rasulullah sassan kala inna hataini salataini sallolin nan guda biyu kubilata an waqtihima an juya su daga lokacin tafi hadal makan a wannan guri al-maghrib wal isha maghriba da isha fala ya qadimun nasu jam'an mutane ba za su zo ba mina hatta yu'timu har sai lokaci wanda yake na isha ya shiga waqtul atama wa salatul fajr hadhihi sa'a da kuma sallar asuba a wannan lokaci tunda kaga hera ta hada za su baro arafa to kaga yanzu tuntuni sallan magariba kenan ta shiga sun mawaƙafa sai kuma ya tsaya hatta asfara har gari ya zamanto ya washe ya yi haske sun maƙala ya ce lau an na amiral mu'minina da ce amiral mu'minina a fadal ana ya tahi a yanzu a saba sunna tabbas da ya dace ma sunna fama adari a ƙaunuhu ban san ba wannan magana shi ce kana asra'a am dafan Usman radiyallahu ta'ala anhu magana shi ce mafi sauki da ya faɗi wannan magana ko kuma tahiyar sayyidina Usman ma'ana maganar da ya tahi sauki ko tahiyar sayyidina Usman yana cewa da ce amirul mu'minina yanzu ya tahi lokacin da gari ya washe da ya dace ma sunna to da maganar shi da tahiyar sayyidina Usman ba san ba wace ce ma wadda take ta rigayi wata saboda ita sunna abi ne wanda mazalarsa sai sunan ta kuma ita sunna guda ɗaya ce ita sunna abu guda ne ba a cewa ma sunna kawai aka ce ma sunna to kawai ita ce dai sunna in aka ce ma sunna ce a da magaram ka je saudi an ka je china ma ita ce dai sunna ba ta sauya ba ka gani saboda mai sunnan tawar ɗaya ne sallallahu alaihi wasallam ita bida ita ce kala kala duk in ka je kowane gari da kalar tausu kowane gari da irin tausu yanzu kaga munan gwada aka ida misali sallah ai kaga wani sai a ce a karanta kaza a karanta kaza go sai liman ya rike wani kuma sai a ce bisirul fatiha kuma duka sai a dauka alhamdulillah ya rabbi kaga nasu da wani kuma sai a to haka zaka ga kowanne in ka je da kalar abin su wani ya ida sallah ya kaga wani abu sai ce loga ce malamin shi ba shi can ma ne kaga shi ma sai ce wata lokaci wancan ma zai ce kaga abin kala-kala amma da an ida a safirla sun alamanta salamta salamta ba in limamin harami ya ida ita za ta ce in limamin wancan ida ita zai in ka wancan ida ita zai in ka ji wani ya bayyana saboda ta'alimi ne na al'umma saboda kana jaharu kana da jaharu bi na a asali na abin abbas da yake zance a kan abin nan a kan kanar jihar bizikiri ka gani bizikiri ba da salati al'ajar rasulullah salasa auka makana daga bayyana wa mutane da ambata Allah bayan sallah to wani yanka ga ya bayyana musabbabin wannan falam ya zalimi labbi bai gushe bai na talbiya hatta rama jamaratul aqaba yawman nahari ita talbiya ana sa alhaji ya zama tun lokacin da yayi harrama to zai kama talbiya shi yasa ma kaga suka ce manzala sa ya harrama lokacin da ida sallah wasu suka ce lokacin da ya hau ya daidaita saman taguwar shi wasu suka ce lokacin da ya zo shi a balbali wanda yake na abin nan saboda haka kaga kowanne sai ke faɗi saboda me yasa annabi sai yana gama sallah sai ya daga da talbiya da ya hau ma ya daga hallau da ya je can ma hallau ya daga to kaga me ake bukata ya zamanto me aiki hajji yana taiwa maimaita ya ce to bai gushe ba ta rama jamaratul aqaba yau wannan hari ba za ka tsaye da talbiya ba har sai kayi wannan jihon minti goma ya rage ba na a lokaci ya ne to zan ce kana ce minti goma ya rage babu matsayi da fami jam'i wannan babin zai bayyana mana wani lokaci ne mutum zai tahi ya bar muzdalifa al'umar radiyallahu anhu annahu salla bi jam'in asuba sai da na umar ya sallaci sallar asuba a muzdalifa kuma waqafa sai ya tsaya fa kale ya ce innal mushrikina kanu la yafiyuna mushrikai ba su tahiya su bar muzdalifa ta taqulu ash-shams har sai rana ta bayyana sai rana ta hudu wa yaquluna suna ce ashriq sabir sabir ka haskaka ashriq sabir sabir ka haskaka da hasken rana kai nuhir dan saboda mutahi kenan mutahi su sun kasance kenan la yafuduna ta taqura shams ba su tahiya su bar muzdalifa sai bayan bayyana rana alhali ko ka mazara su san bayan gari ya washe kafin hudawar rana annabi sassan sai ta yi ya ce to iya daga abin da kenan yake wanda suka canza na haji suna jiran wannan sai a ce ashirin sabir kai nuhir sabir ka iya haske ma'ana hasken bayyanar rana an ce sabir dutse ne wasu kuma suka ce a wani ne daga mutane na zamanin jahiliya da aka binne kabarin shi a wajen dutsen in rana ta hudu ta ka haskaka gurin don su ce ka bayyana kai nuhi don mu kai ko kuma mu kai farmaki akan namominmu wanda za mu yanka kenan don kai nuhi mu je mu kai farmaki mu ci namanmu na hada-hadaya da kuma abin nan ko kuma nuhi mu tsaye kenan zuwa mina wa ana nabi sassa khalifan annabi sassa ya saba musu thumma afada qabla tatlu ash-shams annabi sassan sai ta yi kafin hudawar rana wannan imamul bukhari ya maimaita shi a fadail sahaba da kuma ayyamul jahiliya da abubuwan da suke na jahiliya to addinin musulunci ya zo don khalafa musu shi yasa manzon sallallahu alaihi wasallam yana daga abin da Allah ya turo shi saba ma mutanen jahiliya wannan yasa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab yayi masailul jahiliya allati khalafa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliya wanda annabi sai saba musu shi addinin musulunci saba ma nan saba ma yahudi ne saba ma nasara ne saba ma gargajiyanci ne da kuma abubuwa waɗanda suke na zamanin jahiliya wanda suke kan ba daidai ba iya daga ƙasƙanci daga komawa bayan al'umma musulmi a samu wanda yake da addini wanda ya fifici kowane addini kuma yana kwaikwayo wani abin yana burge shi shi musulunci addini ne mai tsaye da kanshi kuma manzanka ya yi kowane manzo daga manzanni addininka ya yi kowane addini sau da aka ba a yarda ba wani addini ya birge ka wata karantarwa ta birge ka wani abu ya birge ka kai da kake da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kake da kuma addinin musulunci shine kuma abin da zaka ga yawanci karamcin sanin addini ya ja ma mutane da yawa zaka daga al'umma ta musulmi suna shagaltuwa da ididdika wanda suke na kafirai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu qaumin idin wa hadha iduna kowace al'umma suna da idinsu mu ga idinmu ana son musulmi ka yi kishin idinka kuma ka nuna ko'oho da idin wasu duk idin da ba idin da aka shar'anta ma ba to ba a son ka yi ta hani a kan shi ko ka nuna wani mazahari ko ka nuna kai kama yi wani abin da zai nuna canjin abin da ka saba shi ma wannan baya halitta kawai ka zama shi da babu duk ɗaya wanda yake kuma ko'oho karka ka kare shi ba dole ba in ka aibata abin shi amma ba ruwanka da abin nan yake to kaga kuskuren da aka samu na da yawa da zaka ga musibar da muka samu kanmu na da tattabi an sana na makara qablakum wannan salloli da zaka ga kafirai suke yi sai ka ga wani musamman ma wasu guraren da addini ya karamci zaka ga ana ta yanke yanke kai har ma irin nan wani ya gura mai satun wani an dake mu wai suna ta burushata da wasu abubuwa ana ta murna a daren wannan wallahi abin kutu har da gemu wani a ciki ana ta shagali ana ta gyare-gyare to kaga sai ka ga wasu gurare ana ta yanke yanke kana ana abu na kafirci kai kana bayyanar da sha'ir rabin na kan shi kaga duka wannan haramun ne a samu musulmi yana yi wasu za ka ga karamcin sani ne kenan dole akwai gudunmuwar da za mu bada in irin wannan abubuwan suka matso to sai mu yawaita nasiha ga al'umma musamman da za ka wasu yan wasu dora instatin su dora kaza suna nuna ma mutane haramun ne musulunci ya haramta wannan amma duk lokacin da ba mu kyamaci wannan ba to matsalan da zai biyo baya kullum za mu zama muna karkashin wanda ba musulmi ba samun istiqlali samun yanci na hakika shine yanci a addininka karri addininka ya na kowa kar addinin wani ya burge ka kar al'adun wani su burge ka duk lokacin da ya zama kana koyi da addinin wani da al'adar wani to ai baka da wani istiqlali in dai har addinin ka ma baka da wannan akan shi to kaga wannan kuskure ne wasu rashin sanin addini yake jaza musu wasu kuma raunin imani shi yake sa musu in kamar wasu kiristoci sun gayyace su to ba su iya saboda suna da wata alaka da su sai su musu kara kuma sai su saba ma Allah ko yadda zaka ga kamma mutane kara kuma gehe da ya san hausa ba Allah ne ce to ai kaga matsala kadin rasa kazana kaga sai su ga muna tare da su ana haduwa ana tashi in ban mushe ta hani'a ba kaza ba ruwanka da kuma ka ce shi ya muni akwai waɗanda kuma rashin karantar tauhidi yake shaza musu za ka ga wasu ma wani Allah da sunan malamai ne amma duk wani abu na kacaɓula su kawai a ƙidarsu in dai kai musulmi ne kama ƙidar murci an cice wasu gare su in dai kai musulmi ne an ƙare duk wani abin da yake mara kyau kawai ka yi abinka shi ne za ka ga wasu an ce kokowa ba kyau su dinga aika gani sun ce kokowa ma bida a ce an ce kaza ba kyau kaza su wai so suke kawai inda kai musulmi a bar mutum kawai ya komin shi kaga ba yiwa kuma shi ne ake hanawa mu ce kaza haram ne kaza haram ne menene yasa saboda in ba haɗi ba za a gama mu duk gaba da shi yasa an abu shirka ne sai a ce kaza shirka ne in ba da wannan bai ka kyale mutum in ka je ka gurin boka ni na ce ni dai na san da kai da bokan dukan ku ne dukkan ku halallu ne kaskantattu ne kuma daga ƙarshe dai juran ku zai tsine ma juna a duniya da lahira to amma kuma abin ba ne ya shawa ba to amma matsalar da take in aka bar masu zuwa suna tsubbu da kuma masu yin amfani da yin tsubbu to matsalar Allah ta shi azabar da uku ba dukan mu zai gani ka gani to wannan ne yasa kake gan abu ne bai da kyau sai a ce kaza bai da kyau duk abin da mutane sai a ce kaza haramun ne saboda yana fusatar da Allah babu yadda za a yi mutum ya yi zana ko ya sha giya ka mashi barka ka mashi tahaliya ka nuna mashi farin cikin ka da jin daɗi da kuma jinjina mashi akan abu to ya kuma mutum zai kafirci ka dinga jinjina mashi ka gani su kafiran abin da suka yi rayar da wani abu ne na sha'a'ir na kafirci yanzu kuma sai kake jinjina musu kake taya su farin ciki kana musu barka da da murna da zagayewa da aikata kafirci wannan duka addinin musulunci ya zo don karafawa kuma yana da kyau mu dinga karantar abubuwa na jahiliya mu san su don mu kaurace musu sannan kuma mu rike namu shine yafi haske yafi zamantawa kyakkyawa duk abinda addinin musulunci ya karantar da mu zaka ga shine ya dace ma dan adam ya dace ma fitra ya dace ma haliya saboda haka kenan duk abinda kuma ba karantarwa musulunci ba za ka ga akwai na ƙasu akwai ƙasƙanci akwai tawaya cikin wannan abin da muka wani ya zama daidai allah ya tara mu cikin ladan kusakuran da muka yi allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya rabbal alamin allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi ya mara yau mu albarka dukkanin abin da yake fitina ne ga al'umma ta musulmi allah kare kare jina al'umma ta musulmi da mutuncin musulmi a ko ina suke a duniya allah ya bada kariya da tsaro a dukkanin ƙasashe na al'umma musulmi ubangiji subhanahu wataala ya datar da mu zuwa ga abin da yake so da shi ya rabbal alamin ala salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك ان لا نسالك الا العلم المتقبل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you.